الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ‘yan uwa muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar asabar a wannan majalisi namu mai albarka mai suna muntadal muta'addibin domin ci gaba da karatukanmu na luga musamman daga cikin littafin makamat makamata a shekul imam abu muhammad alkasim ibn ali ibn muhammad ibn usman alhariri albasari rahimahullahu ta'ala a yau muna 29 ga watan almuharram hijira ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1444 wanda ya dace ma 27 ga watan 8 shekara ta 2022 darasi da ya gabata a jiya mun shiga makama ta 23 wadda ake kiranta da suna ashiriya wanda kar mu manta kamar yadda ya gabata wato wani rikici ne da ya barke tsakanin malami da almajirinsa har ya kai su wato gaban wani shugaba domin shi malamin yana tuhumar almajirinsa da cewa ya sace masa wato 'ya'yan tunaninsa ma'ana wata waƙa da yi ya sace masa wanda waƙar tana da gaba shida wato sai ya yanke gaba biyu ya danganta wannan waƙa cewa tashi ce to shine har aka zo gun alƙali a lokacin nan shi ya nemi cewa to ya rera waƙoƙin nasa gaba ɗaya domin ya fahimci ta ina ne wato ya yanke masa waƙar ya sace to shine bayan al'amari ya kai ya kawo shine kamar daidai gabar da muka tsaya shine ya ce faltafatal wali ilal gulami a lokacin nan shi shugaban sai ya waiwaya zuwa almajirin an gane ko shine ya ce faltafatal wali ilal gulam wato shugaba sai ya waiwaya zuwa wannan ɗalibi matashi wa ƙala sai ya ce tabballaka min khirijin marik wa tilmizin sarik ya ce allah wadanka game da yayayyen almajiri wanda yake maras ɗa'a wa tilmizin sarik ya ce almajiri ɓarawo faƙalar fata wato shi matashin sai ya ce bari itu mina la'adabi wa banihi ranka ya daɗe ka san da cewa daga yau wato na kubuta game da wato fanni na adab wa banihi da ma'abutansa ma'ana ba ni ba waƙa ba ni ba waɗanda suke ma'abutanta don haka wala hiktu bi man yunawihi na ma haɗu da wanda yake gaba da ita yake kiyayya da ita wa yuqawwibu mabanihi da mutumin na haɗu da mutumin da yake ƙoƙarin ruguza wato gininta sai ya ce in kanata abiyatuhu namat ila ilimi qabla an allaftu nazmi ya ce ranka ya daɗe baitukansa ai ba su kai dan ba su zamanto ba sun kai dangane zuwa ilimi na kafin na wallafa wato waƙata wa inna mattafaqa tawarudul khawatir kama ya ƙa'ul hafiru alal hafir iya kawai lamarin abin da ya kasance wato gangarowar tunani ne wato suka yi dace da juna ma'ana tunanina ne ya yi daidai da nashi kama ya ƙa'ul hafiru alal hafir kamar yadda wato san kohoto ko kuma mu ce kohoto yake dirawa akan wato san wani kohoto sai kaga sun yi daidai ƙala sai yake faɗa fa ka annal waliya jawwaza sidika za'amihi fa nadima ala badirati zammihi ka ce wannan shugaba wato ya halitta gaskiyar wato abin da shi yaron ya raya fa nadima ala badirati zammihi yayi nadama akan wato rigayen zarginsa da yayi fa dhalla yufakkiru fima yakshifu lahu anil haqa'iq wa yumayyizu bihi al fa'iqa min al ma'iq wato shugaba sai ya zamanto yana tunani game da abin da zai yayi hakikanin gaskiya game da wannan lamari wa yumayyizu bihi al-fa'iqa min al-ma'ib ta hanyar da zai bi wato ya rabe mafifici game da wanda yake bani an gane ko ya bambanta wane ne wanda yake mafifici gwani game da wanda yake bani shine yace falam yara illa akhzahuma bil munadala wa lazzahuma fi qarnil musajala wato bai gaba wata hanya wadda zai biya yanke wannan rikici wato illa kawai ya jarraba su ta hanyar almunabala shine wato barata idan aka ce munabala shine gwada daɗin hannu a wajen halbin kibiya walazzahuma wato shine ya haɗa su fi ƙarnil musajala wato a cikin igiya ta gasar fitar da guga daga cikin rijiya shine ake kira musajala domin minas sajil ne asajilu shine guga faƙala lahuma sai ya ce da su in arattu maftibaha al'aili wattibaha al-haqqi min al-batili in har kuna so a kunyatar da al'aƙil wanda yake wohintacce jahili wanda ba shi da komai na ilimi, wata ba halhaƙi min albaƙil, in har kuna nihin wato gaskiya ta bayyana game da ƙarya, fatara salafin nazmi ya ce ku bibiyi juna game da waƙe, wata baraya ku bujiro ma juna. wata jawala ku yawuta fi halbatil ijaza a cikin dawakan sukuwa wata jaraya ya ce kuma ku sukunya li ya halika mana halaka an bayyinatin wa ya haya mana hayya an bayyina don wanda zai hallaka ya hallaka a rashin kawo hujja wanda zai rayu ya rayu a sababin kawo hujja mai gamsarwa faƙala bi lisanin wahid gaba ɗayansu sai suka faɗa da halshe ɗaya-ɗaya wa jawabin mutawari da amsa wadda take wato mai bibiyar juna ƙadradina bi sabrika famurna bi amrika suka ce ranka ya daɗe mun gamsu game da wannan jarrabawa taka don haka ka umarce mu da umarninka abinda ka ce a yi shi za mu yi faƙala sai ya faɗa sai ya ce inni mula ummin anwa'il balagati bitta jinisi wa arahu lahakar ra'is ya ce kusan da cewa ni wato an cika mun zuciya wato game da san tajinisi a cikin nau'ika waɗanda suke na balaga ma'ana a cikin nau'i nau'i na balaga to ni abin da na fi so shine tajinisi idan aka ce tajinisi shine lafazi yayi dace amma ma'ana ta saba wa arahu lahakar ra'is yace ni ina ganin tajinisi a cikin fanni na balaga kamar matsayin shugaba yake fanzi mal'ana ashirata abiyati ya ce don haka abinda nake so da ku a yanzu wato ku tsara mun baituka goma tulhima tulhimaniha bi washihi wa turassi'aniha bi halihi waɗannan baituka goma da za ku zo mun da su ya ce ku saƙa su bi washihi da zane na tajinis wato rassi ani habi halihi kuma ku ɗamfara mata wato adansa wa zammina ha sharha hali ma'a ilfilli badi issifa almashafa wato ku kunshe mata bayanin halina tare da wani aboki nawa badi sifa mai ƙayatacciyar sifa almashafa wato mai ɗan jajajen wato leɓe idan aka ce alma wanda yake da jajajen leɓe wanda ya ɗan karkata zuwa baki sai ya ce malihi tasanni wanda yake kuma mai kyakkyawan rangwada kasirin tihi wanda yake mai yawan jiji da kai wata janni da yi mun laifi muguran bi tanasil ahadi wanda yake abun sakawa abun shunawa game da manta alkawali wa iqalati saddi wato da tsawaita bujirewa gabarina wa ikhlafil wa'adi da saba alkawali wa ana lahu kal abdi ya ce ni kam gare shi tamkar bawa nake ƙala sai yake faɗa fa baraza shaiku mujalliyan wato dattijan wato sai ya fito mujalliyan wato yana mai bayyanar da kansa cewa gashi ya fito fili wata lahul fata musalliyan wato matashin sai ya biyo bayansa musalliyan wato yana mai biyowa lafazin almusalli shine wanda yake zawwa na biyu a wajen wato tsiriri ko mu ce a wajen sukuwa idan aka ce mujalli wanda yake na farko almusalli wanda yake na biyu shine yace wa talahul fata musalliya wato wannan yaro sai ya biyo bayansa wata jaraya wato suka sukunya baitan fa baitan baiti bayan baiti ala hazan nasaki akan wannan tsari ila an kamula nazmul abiyati wattasaka har aka kai lokacin da baitukan suka cika wattasaka wato suka tsaru shine suka hadu wahiya wato su ne wa ahawa hawariki bi riqati sagrihi wa gadarani ilfasuhadi bi gadrihi tasadda li qatli bis sududi wa innani la fi asrihi mudhahaza qalbi bi asrihi usaddiqu minhu zura khawfa ziwirarihi wa arda istima al hujri khashyata hajrihi wa asta'dhibu at ta'dhiba minhu wa kullama ajadda adhabi jadda bi hubbu birrihi تناسى ذمامي والتناسي مذمة وأحفظ قلبي وهو حافظ سره وأعجب ما فيه التباهي بأجبه وأكبره أن أنعفوها بكبره له مني المده الذي طاب نشره ولي منه طي الود من بعد نشره ولو كان عدلا ما تجنى وقد جنى علي وغيري يجتني رشف ثغره ولولا تثنيه ثنيت أئنتي بدارا بدارا إلى من أجتلي نور بدره وإني على تصريف أمري وأمره أرى المر حلوا في انقيادي لأمره shine ya ce wa ahawa wato da wani wanda yake mai baki-bakin wato lebe an gane ko lafazin a hawa minal huwa ne idan aka ce huwa shine wato ja wanda ya karkata zuwa baki-baki shine asalin kenan suna na hawa idan aka ce hawa'u ma'ana mai baki-bakin leɓe idan namiji ne sai a ce ahawa ga ya can cikin suratul a'ala sabbi hisma rabbika sabbi hisma rabbika al'a'ala allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhraja al-mar'a faja'alahu gufa'an ahwa shine yace wa ahwa da wani mai baki-bakin lebe hawariki wanda ya tarar da wato mulki na birikati sagarhi wato da taushin wato wushiryarsa wa gadara ni ya bar ni ilfas suhadi ina ma'abucin rashin bacci bi gadarhi saboda yaudararsa kaga lafazin ahawa a nan sai ya yi ta jinisin shi da hawa wanda kusa a wajen lafazi sun yi daidai amma wajen ma'ana ta canza kagar riki sai ya kamanta shi da rikka nan kuma gadar sai ya kamanta shi da gadir sai ya ce tasadda li katili ya bujuro domin ya kashe ni bisu dudi wato a sababin bujirewarsa gabarina ya ce wa inna ni lalle ni lafi asirihi a cikin ɗaurinsa muzhaza kalbi wato wa inna ni lalle ni lafi asirihi ina cikin ɗaurinsa muzhaza kalbi bi asirihi tun lokacin da ya tarar da zuciyata gaba ɗaya ya tafi da ita usaddiqu min huzura yace ina ta masa ƙarya da yake mun khaufa zuwirarihi don jin tsoron karkacewarsa gabarina wa ardastima alhujri ina yadda da sauraren alfasha da yake khashiyata hajrihi don jin tsoron kauracewarsa wa asta'zibu ta'ziba yace ina jin daɗin azautarwa minhu da yake mun wa asta'zibu ta'ziba minhu ina jin dadin azabtarwar da yake mun wa kullama ajadda azabi a duk lokacin da ya sabanta azabtar da ni jaddabi hubbu birrihi kaunar alkhairinsa wato sai ta dadu gare ni tanasa zimami ya manta alkawali na da gangan yace wa tanasi mantuwa ku taga da gangan mazammatun abin zargi ce tanasa zimami ya manta alkawali na da gangan wata nasi mantuwa ta da gangan mazammatun ya ce abin zargi ce wa ahafaza kalbi ya fusata zuciyata wa hawa hafizu sirrihi alhali shi ko yana mai kiyaye asirinsa wa a'jabu ma fihi ya ce mafi mamakin abin da ke tattare da shi attabahi bi ujrihi wato shine yin alfahari game da jiji da kansa wa ukbirhu yace ni ko ina girmama shi an an afuha bi kibrihi da naka bayyana wato game da girman kansa ina girmama shi in fada in ce mutum ne mai girman kai bana son haka shine yace wa ukbirhu ina girmama shi an an afuha bi kibrihi wato da zan bayyana in faɗa game da girman kansa lahu min niyal madhu wato yana da yabo da ziga wato abuna allazi taba nashruhu wanda ƙanshinsa wato ya daɗaɗa wali min hudayyul wuddi wato yana da naɗe ƙauna wali min hudayyul wuddi wato ina da naɗe ƙauna minhu game da shi min ba'adi na shirhi bayan shanya ta da da ya shanya ƙaunata amma yanzu ya naɗe kayansa shine ya ce wali min huɗayyul wuddi wato ni kam ina da naɗe ƙauna minhu game da shi min ba'adi na shirhi bayan shanya ta da walau kana adilan ya ce inda ya kasance adali ne kamar yadda yake faɗa mata janna wato da min laifi ba wa jana alayya ya ce tabbas ya karkata wato gabarina wa gairi wani kwa wani ba ni ba yajtani rashfa sagarhi wato yana ɗasar tsutsar wato wushiryarsa walaula tasannihi yace in ba dan rangwadarsa da yangarsa sanaitu a innati bidaran yace da tuntuni wato na juyar da ragamata ila man ajtali nura badrihi zuwa mutumin da zan yi tsokacin hasken wato watansa wa inni ala tasrifi amri wa amrihi lalle ni a bisa juyawar lamarina da nashi ya ce aral murra hulwan abu wanda yake mai ɗaci ina ganin cewa mai zaƙi ne finki ya dili amrihi wato game da jayuwa ta ga lamarinsa ma'ana duk wani abu mai ɗaci ya ce ni ina ganin cewa mai zaƙi ne wannan a taƙaice kenan baituka goma da suka zo da su shi dattijo shi ya saɓi baiti na farko yana gamawa yaro ya ɗau na biyu shi ya ɗau na uku sannan shi ya ɗau na hudu wanda kuma kowanne a cikin shi akwai ta jinesi wanda kalimomi ne wanda a wajen lafazi sun yi kama da juna amma a wajen ma'ana kuma sun canza kaga yanzu in ka ɗauki baiti na biyu da ya ce tasadda sai ya kamanta shi da sudud wannan asirhi na farko sai ya kamanta shi da asirhi na biyu wanda na farko ɗauri na biyu shi kuma gaba ɗaya zura lafazin azur ya kamanta shi da izuwirar lafazin alhujir ya kamanta shi da hajir to haka ya waɗannan baituka suka tafi gaba ɗaya falamma an shada halwaliya mutarasilai ne lokacin da suka rera ma shugaba waɗannan baituka mutarasilaini suna masu bibiyar juna a wajen rera waɗannan baituka buhitali zaka aihima almuta'adilaini sai aka ɗimautar da shugaba saboda kaifin hankalinsu almuta'adilaini masu daidai da juna waƙala sai ya faɗa ashhadu billahi yace ina shaidawa da ubangijin da ya halicce ni anna kuma lalle ku waɗannan mutanen biyu yace farqada sama'in wato taurari ne na sama an gane ko wasu taurari ne waɗanda suke masu matukar haske su ne yake kamanta su da shi yace anna anna kuma farqada sama'in lalle ku wato taurari ne na sama waka zandaini fi wi'ain ku kam wato tamkar karan asha na biyu kuke a cikin honkonsa wanda shi karan asha na daidai suke yadda wannan zai kyasta wuta wannan shi ma zai iya kyasta wuta wa anna hadhal hadasa lalle wannan yaro la yunfiqu mimma atahu Allahu lalle yana ciyar da kansa ne daga cikin abin da Allah ya wadatar da shi wa an gane ko daga cikin abin da Allah ya bashi wa yastagni bi wujdihi amman siwahu kuma yana wadatuwa game da wadatar da Allah ya masa amman siwahu gabarin wato wanda ya wanaice shi don haka yace fatub ayyuha shaykhu min ittihamihi shugaba ya ce ya kai dattijo ka tuba zuwa ga ubangijinka game da tuhumar wannan yaro da kake wasub ila ikramihi ka koma izuwa wato karrama shi kamar yadda kake da faƙalar sheku dattijan sai ya ce haihata an turaji ahu mikati auta alaƙa bihi sikati ya ce ranka ya daɗe ai ya nisanta wato ƙaunata ta dawo zuwa ga wannan yaro ƙaunata ta dawo zuwa ga wannan yaro ya ce haihata abu ne wanda yake ya nisanta ƙwarai auta alaƙa bihi sikati ya ce ko kuma da wato amincewa ta da za ta ratayu da shi shi ma wannan abu ne wanda har abada ba zai ba nan gaba dai ba yayi ba yace wa qad balautu kufranahu lisani'i yace haƙiƙa na jarraba butulcinsa lissani'i ga alkhairin da na yi masa wa munitu minhu bil uquqi shani'i kuma an jarrabe ni game da shi bil uquqi shani'i da rashin da'a wadda take mummuna fa ataradahu al fata yaro sai ya bujuro masa wa qala sai ya ce ya haza kai dattijo innal lajaja shu'um yace jayayya fa shu'umci ce wal hanaka cika da fushi lu'umun lalaci ne, wata haƙiƙa zinna ismun, neman haƙiƙance tuhuma ya ce ismun ya ce wannan zunubi ne, wa ina talbari zulmun, wahaltar da wanda yake kubutacce zalunci ne. ya ce wa habni ya ce kai ƙaddarani iktarautu jariratan cewa na yi maka laifi lafazin iktiraf wato shine yin laifi ga ya can wali ya qatarifu ma hum muqtarifun sai yace awish tarahatu kabiratan ko kuma ka kaddara ma cewa wato na maka wani babban laifi shi ma lafazin ijtira shine laifi ga ya can am hasibal ladzina ijtarahu sayyiati sai yace amma tazkuru ma an shattani li nafsika fi ibani unsika kai malam ka manta abinda ka rera mun na baituka li nafsika ga kanka fi ibani unsika a farkon wato ɗebe kewarka fi ibani unsika a farkon ɗebe min kewa da kake kamanta baitukan da ka rera wanda kanka ne kake ma galgadi baitukan su ne wannan سامه أخاك إذا خلق منه الإصابة بالغلب وتجاف عن تأنيفه إن زاغ يوما أو قصد وحفظ صنيعك عنده شكر الصنيعة أم غمط وأتيه إن آسى وهن إن عز ودن إذا شهب وقن الوفاء ولو أخل بما اشترطت وما شرط واعلم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشطط من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط أو ما ترى المحبوب والمكروه لز في نمت كالشوك يبدو في الغصون مع الجنين الملتقط ولذاذة الأمر الطويل يشوبها نقص الشمط ولو انتقدت بني الزمان وجدت أكثرهم سقط ردت البلاغة والبراءة والشجاعة والخطط فوجدت أحسن ما يرى صبر العلوم معا فقط shine ya ce samihi akaka iza khalaqa minhu al-isabata bil galad wato ka rangwamta ma dan uwanka idan ya gauraya maka al'isabata dacewar lamari bilgalat wato da kuskure. Wata jafa ya ce ka nisanta an ta'anifihi, wata jafa kai nisa an ta'anifihi gabarin yi masa rarauka in zaga yauman, wato in har ya karkace gabarin ka yauman wata rana. auƙasad wato ko kuma wato ya maka ko auƙasad ko ya zalunce ka lafazin ƙasar ga ya can wa ammal ƙasiɗuna fakanu li jahannama haɓaba shine zalunci kenan alƙasar shine yace in zaga yauman yace in ya karkata wani wata rana gabarinka auƙasada ko kuma ya zalunce ka sai ya ce wa hafaf sani aka indahu ka kiyaye alkhairinka da kai a gunsa shakarar sani'ata shin ya gode ma alkhairin da kai masa amgama wato koko ya butulce an gane ku lafazin algamdu shine wato tauye abu shine yace shakara sani'ata shin ya gode ma alkhairin da kai masa amga mada ko kuma ya tauye ma'ana shine ya butulce sai yace wa adihu kai masa biyayya in asa idan ya saba maka wahun ka kaskanta kai in azza in har shi ya nuna maka wato kasaita da ɗaukaka wadunu kai ka kusance shi iza shahaba in shi ya nisance ka waƙanar wafa'a ya ce ka dangana an gane ko waƙanar wafa'a ka lazimci wato cika alkawali walau a halla bi mashtarata wa mashara ko da a ce wato ya keta abin da ya yi abin da kai sharaɗi da shi abin da ya yi sharaɗi shine ya ce waƙanar wafa'a ma'ana ka da zinci cika alƙawali walau a kalla ko da cewa shi wato ya ya keta bi mashtaradata game da abin da kai kai sharaɗi wa ma sharaɗa da shi abin da ya sharaɗin ko da ya saba sharaɗin to kai ka cika alƙawali ya ce wa alam kai sani bi annaka cewa kai idza in ɓalabta muhazzaban wa'alam bi annaka in ƙwalabta muhazzaba ka san da cewa kai in har ka nemi mutum wanda yake mai tacacciyar ɗabi'a wanda yake ɗari saman ɗari rumta shaɗar ka tabbata cewa ka nemi abu wanda yake mai nisa wanda samunsa akwai wahala shine ya ce rumta shaɗar ka nemi abu wanda yake mai zarcewa mai ƙetare iyaka ma'ana mai wahala a wajen samu sai ya ce man zallazi masa a ƙaƙu ya ce wane ne za a samu wanda da ɗai bai taɓa munanawa ba wa mallahul husna faƙat wane ne za a samu wanda gaba ɗayan ayyukansa kawai kyawawa ne don haka hausawa suke cewa shi ɗan adam tara ne baya cika goma awa mataral mahabuba wal makruha yace shin baka gaba abin kauna da abin ki luzza fi namat wato an hada su a cikin tsari daya shine sai ya bada misali yace ka shauki kamar kaya ya budu fil gusuni takan bayyana a cikin reshe ma'aljani tare da 'ya'yan itaciya almultaqat waɗanda suke abin tsinka an gane ko kamar misali ka ɗauka dabino duk wanda zai ciri 'ya'yan dabino to sai ya jure masu kan ƙaya shine ya ce ka shauki kamar ƙaya ya budu fil ne da take bayyana a cikin reshe ma'aljani tare da 'ya'yan itaciya almultakat wanda yake abin tsinka sai ya ce wala zazatul umri ɗawili jin daɗin kwanukan rayuwa masu tsawo ya ce ya shubuha na gasu shamar shine yake cewa gurbata ta ashama hurhura ya shubuha ai tana gauraya ta jin daɗin kwanukan rayuwa masu tsawo me yake gurbata shi shine tsufa shine yace wala zazatul umri dawili jin daɗin kwanukan rayuwa mai tsawo ya shubuha nagasu shamal shine yace gurbata ta hurhura ya shubuha ita take gauraya ta ma'ana tsufa shi yake bata shi yake gurɓata ma'ana tsawon kwanukan rayuwa mutum ya je rayuwar mata ma ishe shi ya ce walawin taƙadta bani zamani ya ce inda za ka jinjini mutanen zamani wajatta aksarahum saƙar za ka samu mafi yawan wato malalata ne inda za ka jarraba mutane a yau to a goma sai ka yi sa'a za ka samu biyu zuwa uku shi ne ya ce walawin taƙatta bani zamani inda za ka jinjina mutanen zamani ka jarraba su wajatta aksarahun saƙar za ka samu mafi yawansu wato jabi ne ya ce rurtul balagata ya ce na wato fanni na balaga walbara'ata da ƙwarewa a wajen zance wasu shaja'ata ya ce da jarumta wal kiɗar ya ce da duk wasu hanyoyi duk na hore su ya ce amma fa wajattu ahsana ma yura sai na samu mafi kyawun abin da ake gani cewa shine mai kima mai daraja sabral ulumi yace jarraba wato fanni fanni na ilimi ma'an faqat wato gabaɗaya shi kadai ne wato mafi kyawo a cikin dukkan lamurra waɗanda suke na yau Ala sai yake faɗa faja'ala shaiku sai dattijan ya haɗu yunadonidu nadonadatar silli wato yana fito da halshe irin fito da halshe na maciji faja'ala shaiku dattijan sai ya haɗu yunadonidu yana fuddo halshe nadonadatar silli wato irin fuddo halshen maciji asil shine maciji wanda suke kiran shi kobra macijin da baya jin magani idan ya yi sara kamar yadda suke rayawa wayo hamliku yana juya idanu hamla katal bazi almutilli irin juya ido na meke wanda yake almutilli wato mai ruho ma farauta sun maƙala sannan sai ya faɗa sai ya ce wallazi zayyana sama abi shuhubi rantsuwa nake da ubangijin da ya ƙawatar da samaniya bishuhubi wato da taurari ga ya can walaƙad zayyana sama a duniya bi masabiha shine ya ce wallazi zayyana sama'a rantsuwa nake da ubangijin da ya ƙawata samaniya bishuhubi wato da taurari wa an zalalma aminas suhubi ubangijin da ya saukar da ruwa daga cikin gizagizai ya ce ma raugi anilis ilahi illa li tawakkil iftibahi yace ranka ya dade karkacewa ta gabarun sulhu bai zamanto ba illa li tawakkil iftiba sai dai domin jin tsoron kunya an gane ko illa li tawakkil iftiba sai domin jin tsoron kunyata lafazin raug ga ya can faraga ila ahlihi fa ja'a bi ijlin sami shine yace ma raugi karkacewa ta anilis ilahi gabarun sulhu bai zamanto ba illa li tawakkil ibtila yace sai domin jin tsoron wato kunyata ma'ana wai ba komai ba ya hana ya bada haɗin kai a yi musu sulhu da wannan ɗalibi na shi yace sai dai domin jin tsoron karya kunyata sai yace fa inna hazal fata yace ranka ya daɗe wannan matashi da kake gani i'ita da an amunahu ba yau ba ya saba da nakan ɗauki ɗawainiyarsa wa ura iya shu'unahu kuma na kiyaye lamurransa amma wa ƙad kana daharu ya sufu ya ce wa ƙad kana daharu ya sufu ya ce da ya ce zamani ya kasance yana tsiyayar da alkhairinsa wato gare ni an gane ko asahu shine zubar ruwa shine ya ce wa ƙad kana daharu ya suku wato zamani ya kasance yana zubar da alkhairinsa wato gare ni falam akun ashuku ya ce ni kan bana masa ruwa shi wannan yaro ya ce fa ammal ana ya ce amma sani dai a yanzu falwakatu abusin ya ce zamani fa ya ɗaure fuska wa hashuwul aishi wato cikin rayuwa bu'usun ya zamanto tsanani ne ya ce kai hatta inna bizzati hazihi aratun ranka ya daɗe wannan riga da kake gani a jikina ya ce ta aroci wa baiti la ta ɗuru bihi fara ya ce gidana ya ce ɓera ma baya kusanta shi mine da kinaya ce babu abinci kenan Kala sai yake faɗa sai ya ce faraƙali maƙalihima wato shugaba faraƙa limaƙalihima kalbulwali zuciyar shugaba wato sai ta yi laushi limaƙalihima saboda wato faɗarsu zuciyar shugaba sai ta tausasa limaƙalihima saboda faɗarsu wa'awa lahuma min giyarin layali wato sai ya taro jiki gare su domin ya taimaka musu min giyarin layali wato saboda shine masibu waɗanda suke na yau da gobe ma'ana irin yadda canjin lamari ya same su shine ya ce wa'awa lahuma ya ce sai ya taro jiki zuwa gare su min giyarin layali saboda wato masibu na kwance tashi da suka mamaye su wasa ba ya karkata ya karkato ilaktisasi hima bil isa bil isa'afi wato izuwa keɓantar su bil isa'afi game da taimako na musamman wa amaran nazara sai ya umarci 'yan kallo bilin sirafi ya ce kowa ya juya ya tafi sha'aninsa ƙalar rawi marwaicin sai yake faɗa wa kuntu mutashawwifan ila mar'a sheikh ya ce sai na zamanto ina mai wato leƙen huskar wannan dattijo ina mai lura da fuskarsa la'alli a alamu ilmahu mai yiwa wato na san cewa wane ne an gane la'alli a alamu ilmahu wato dan na sani alamarsa na gane cewa wane ne idza ayantu wasmahu in har na ga alamarsa walam yakuni zihamu yasfiru anhu yace cinkoson jama'a bai zamanto ba yasfiru anhu yana yayewa gabarinsa wala yufraju li fa'adunuwa minhu ya ce ba a buɗa mun wuri balantana na kusance shi har yanzu dai jama'a ba su watse ba sai ya ce falon mata ƙawwazaci sufufu lokacin da sahu-sahu na jama'a wato ya tarwatse wa aji falal wukufu waɗanda suke tsaye wato wa aji falal wukufu suka wato wa aji falal wuqufu waɗanda suke tsaye wato suka tafi da maza tawassamtuhu sai na lura da shi fa idza huwa abu zaidin wal fata fatahu sai ga maka ashe abu zaidi ne na birnin saruja wato wannan kwa matashi daman ɗansa ne fa araftu hina izin magzahu fi ma atahu a lokacin nan sai na sani magazahu manufarsa fima a tahu game da abin da ya zo da shi na wannan lamari wakiltu an ƙabbo alaihi wato na kusa na fada masa li asta'rifa ilaihi domin na bashi sani fasajarani bi ima bi ima bi ƙarfihi wato sai ya tsawatar da ni bi ima bi ƙarfihi game da kyahucen idansa ma'ana da wutsiyar ido sai ya min isharar cewa kar na yi haka shine yace fa zajjarani sai ya tsawatar da ni bi ima bi karfihi game da walƙawar idansa wastauqafani bi ima ikaffihi wato ya nemi tsayawa ta bi ima ikaffihi ya nemi tsayar da ni wato a game da nuni na tafinsa ya nuna min kamar ina tsaya falazimtu mawqifi yace sai na lazinci guna wa akhartu munsarafi na jinkirtar da juyawata faƙala alwali shugaba sai ya faɗa ya ce da nima maramuka kai kwa me kake nema a nan wali ayi sababin muƙamuka tsayuwarka saboda mai don me ka tsaya kai jama'a duk sun watse shine ya ce ma maramuka wali ayi sababin muƙamuka menene abin neman ka anan kuma saboda mai ka tsaya fafta darahu shehu wato dattijan sai ya yi rigayi ya faɗa ga alkali wa ƙala sai ya ce innahu anisi ya ce abokin ɗebe kewa ta ne wa sahibu malbusi kuma ma'abucin riga ta ce shine ya ara min ita tuntuni an yi kwana da shi shine yace fatasammaha inda hadhal qawli bi ta'anisi wato shugaba sai rangwami bi ta'anisi game da ci gaba da ɗebe kewa ta inda hadhal qawli lokacin da dattijan ya faɗa masa wannan bayani warakhasa wato yayi rangwame fi julusi game da zamana thumma afada alaihi ma khil'ataini wato sannan sai ya kwarara musu khil'ataini wato tufafi biyu an gane kun aka ce khil'a shine tufafi ma'ana ya ba su riguna guda biyu wa wasalahuma bi nisabin min al-aini wato ya ba su nisabi min al-aini na zinare ma'ana dinare ashirin ya ba su wasta ahadahuma yayi musu alkawali an gane ko ya musu alkawalin cewa an ya ta'ashira bil ma'arufi su mu'amalanci juna wato da hali wanda yake na kyautatawa ga ya can wa ashiruhunna bil ma'ruf ila izlali ila izlali li yawmil maqu har izuwa kusantar yini wanda yake almako abun tsoro shine yinin alkiyama ma'ana ya musu alkawalin cewa daga yau wato su kyautata mu'amala da juna ila izlali li yawmil makuf har izuwa kusantar yini abun tsoro shine yinin alkiyama fanahaba min nadihi a lokacin nan sai suka zabura suka tashi daga fadar wannan shugaba munshidina bi shukri ayadihi suna masu ɗaukaka muryarsu game da gode ma kyautukansa wata bi ituhuma sai na bi bayansu li a arifa masuwahuma ya ce don na sani mazauninsu wa a tazawwada min najwahuma kuma na yi guziri game da wato ganawarsu falamma a jazna himal wali lokacin da wato muka ƙetare iyakar wannan shugaba kenan daidai inda ƙarƙashin mulkinsa yake wa a fagna ilal faba'il khali muka isa zuwa jeji wanda yake wohintacce inda ba kowa adrakani ahadu jalawi zatihi muhiban bi ila hauzat ila hauzatihi yace adrakani ahadu jalawi zatihi ɗaya daga cikin dogaransa shi wannan shugaba wato sai ya tarar da ni muhiban bi yana mai kira na ila hauzatihi zuwa gefensa cewa na zo nan an gane ku ɗaya daga cikin dogarai ya bi baya sai ya kirayi shi wannan marwaicin alharis sai ya ce masa zonan shine ya ce muhiban bi yana mai kira na ila hauzatihi zuwa wato gefensa faƙultuli abi zaidin sai na faɗa ga abu zaid kafin na je na ce masa ma a zunnu husta hadarani illa li yastakbirani ni fa bana zaton wannan bafadan da ya zo min illa li yastakbirani sai domin ya nemi labari a guna game da cewa kai wane ne fa ma za a kulu dan haka ina neman shawarar ka me zan faɗa masa wa fi ayyi wadin ma'ahu ajulu cikin wana kwari wato zan yawuta tare da shi ma'ana wani jeji zan yawuta tare da shi shine yace wa fi ayi wadi wani kwari ma'ahu a juli zan yawuta tare da shi faƙala sai yace da ni bayyin lahu gaba wata kalbihi wata al'abi bilubihi bayyana masa wautar zuciyarsa da wasan da na yi da hankalinsa li ya alama don ya san da cewa annan rihahu lalle iskarsa laƙata isaran ta haɗu da guguwa ga ya can fa asaba ha'i isarun fi hinarun fa hata raƙat shi ne ya ce bayyin lahu gaba wata kalbihi bayyana masa wautar zuciyarsa wata la'ari bilubihi da wasan da na yi da hankalinsa li ya alama don ya yi sani ya tabbatar da annan rihahu laƙata isaran lalle iskarsa wato ta haɗu da guguwa wajad walahu ƙaramar ƙoramarsa ‘yar ƙoramarsa sadafa tayyaran ta haɗu da kunhon teku kunhon teku don ƙaramar ƙorama ‘yan yi rufe ta yake kwata-kwata ba za a san da ita ba shine ya ce wajad walahu ‘yar ƙoramarsa sadafa tayyaran ta haɗu da kunhon teku faƙultu sai na faɗa sai na ce a kafu an yattaki da buhu. ni fa ina jin tsoron in na faɗa masa waɗannan maganganu fushinsa ya kunnu fayalfa haka lahabuhu bakin wutarsa ya ƙona ka ga ya can talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun shine yace akhafu ina jin tsoro an yattaki daga babuhu fushinsa wato ya kunnu fayalfa haka lahabuhu wato bakin wutarsa ya kona ka auyas ta shirya ɗaishuhu ko kuma raurautuwar hankalinsa wato ya tsananta fa ya siriya ilaika baɗi shuhu wato kamunsa ya nasu izuwa gare ka faƙala sai ya faɗa sai ya ce inni arhalu la'ana ilar ruha ya ce ni kam yanzu wato zan tafi zuwa birnin ruha wa anna yaltaki suhailun wasuha ta ina tauraro wanda ake kiran shi da suna suhail da shi da tauraron da ake kiran shi as-suha ta ina za su haɗu shi as-suhail tauraro ne wanda yake hudowa a kudu shi kuma as-suha a arewa yake hudowa ta yaya za a yi su haɗu kenan shi ya riga ya tsira shine yace arhalu la'ana ila ruha yace ni kam a yanzu wato zan tafi birnin ruha wa anna yaltaki suhailun was-suha ta ina suhailu da suha za su haɗu falamma hadartul waliya wato marwaicin yake faɗa lokacin da na halarto ma wannan shugaba kenan da aka zo da nigunsa wa qad khala majlisuhu yace mazauninsa ya wuhinta kowa ya watsi ya tafi sha'aninsa wanjala ta abusuhu ɗaure fuskarsa wato ta yayi akaza ya sifo aba zaidin wa fadlahu sai ya haɗu yana siffanta abu zaid wato da darajarsa yana cewa ai shi bai taɓa ganin mutum mai daraja irin wannan wa ya zummu dahara lahu yana kushe zamani lahu ga abu zaid ma'ana irin yadda zamani ya kuntata masa shine yace wa ya zummu dahara lahu yana zargin zamani yana aibanta shi sun maƙala sannan sai ya faɗa sai ce na shattukan laha na haɗa ka da Ubangijin da ya halicce ka ina maka magiya, alastar lazi a ara huddasta, shin ba kai ba ne ba mutumin da ka ara masa riga? Faƙultu sai na ce la, wallazi a hallaka fi hazar dasti, ya ce wallahi ko ɗaya rantsuwa nake da Ubangijin da ya aje ya saukar da kai wannan matsayi. An gane ko a kar mu manta. ya gabata shine yana daga cikin ma'aninsa shimfiɗa kenan ya ce ma ana bi sahibi zalika dasti ba ni ba ne ba ma'abucin wannan riga da kake ganin a jikin shi bal an tallazi tamma alaihi dastu sani dai kai ne wanda caca ta kwale a kanka addast na farko riga na biyu mazauni na ukun shine dai na farkon riga na hudu shi kuma wayo da dabara kenan wanda caca ta kwale a kan shi shi ne ya ce masa na shattukan laha na haɗa ka da ubangijinka a lastar lazi a ara huddasta shin ba kai ba ne mutumin da ya ara masa riga faƙultula na ce a'a wallazi rantsuwa nake da ubangijin da a hallaka ya saukar da kai kai ranka ya daɗe fi hazar dasti wato a wannan mazauni ma ana bi sahibi zalika dasti ba ni bane ma'abucin wannan riga bal anta allazi tamma alaihi dastu sani dai kai ne wanda wayo da dabara ya cika a kanka ko kuma ka ce cace ta kwale a kanka fazuwar rat mukulatahu take yanke kawai idanunsa sai suka ringa jijjuyawa ƙwayar idansa ta ringa jijjuyawa wahamarrat wajinatahu kumatunsa suka yi jajjawur ya ringa cika yana batsewa wa ƙala sai ya faɗa ya ce wallahi ma a ajazani ƙaɗu ya ce faduhu muribin wala ta kashifu ma'ibin ya ce wallahi abin da nake tabbatar maka ya ce kunyatar da duk wani wanda yake abin tuhuma ya ce bai gagare ni ba kuma ya yi aibin mai aibi ya ce ba abu ne ba wanda ya gagare ni ya ce walakin ma sami itu bi anna shaikan dallasa ya ce sanide ya ce ni ban ji ba cewa ashe shi wannan dattijo dallasa wato ya yi rufa-rufa game da lamarinsa minat tadilis ne a tadilis shine ɓoye aibi kitmanul aibi ya ce walakin ma sami'tu bi anna shaikan dallasa ya ce wallahi ban yi sani ba ban ji ba cewa wannan dattijo ashe ya yi rufa-rufa ne ba da ma ta ƙallasa wato bayan ya ɗan sanya wani guntun hiraminsa wata ƙallasa wato ya sanya wata ‘yan hula dangwara sai ya ce fabi haza tamma lahu allabasa ai da wannan shiga ce da ya yi wato abin da ya rikita na lamarinsa ya cika ya ce a fata dare aina saka a zalikan luka ya ce kai ka san inda wannan malalacin wato ya shiga a fata dare aina saka a zalikan luka wato wai shin ka san ina ne inda wannan malalacin wato ya shiga ƙultu sai na ce da shi ashifaka minka ai tsoronka ya ji ranka ya daɗe li ta'addi ɗaurihi wato saboda ƙetarewar iyakarsa an gane ko na wannan yaudara da ya maka tsoronka ya ji fa ba ana an bagdada min faurihi take yanke wato ya lauta gabarin birnin bagdad faƙala sai ya faɗa sai ya ce la ƙarraba Allahu lahu nawa kar kwa Allah ya kusanto masa da nisan tafiya an masa mummunar addu'a la ƙarraba Allahu lahu nawa kar Allah ya kusanto masa da nisan tafiya wala kala'ahu aina sawa kar Allah ya kiyaye shi duk inda ya je duk inda ya zauna kar Allah ya kiyaye shi yake faɗa ya ce fama zawaltu ashadda min nukurihi tunda Allah ya halice ni ya ce ban taɓa gogawa da mafi wani abu mafi tsanani min nukurhi game da wato wannan abin ƙi nashi da ya zo min da shi ga ya can laƙar ji ita shay'an nukura wala zukutu a marramin makarhi ya ce ban taɓa ɗanɗanar wani abu wanda yake mafi ɗaci game da makircinsa ya ce walaula hurmatu adabihi ya ce in ba dan alhurma ta fannin adab da Allah ya masa ya ce la'abugaltu fi ɗalabihi ya ce wallahi da na zurfafa game da nemansa ila an ya ka a fi yadi fa'uƙi a bihi har a kai lokacin da zai faɗa hannuna in tara masa gajiya ya ce wa inni la'akrahu an ta shi a fa'alatahu bi madinatis salami ya ce wallahi ina kyamar wannan abin da ya aikata mun wannan yaudara da ya mun ta yaɗu a birnin Bagdad. Kar mu manta ya gabata Madinatu Salam suna ne daga cikin sunayen Bagdad. Ya ce fa aftabi bainal anami na kunyata tsakanin jama'a. Wata habaɗa makanati inda imami kuma matsayina ya saraya a gun shugaba. Wa asira buhukatan bainal khasi wal am. na zamanto abin dariya tsakanin mutane waɗanda suke masu daraja da waɗanda suke gama gari wa asira buhukatan na zama abin da abin yi ma dariya bainal khasi tsakanin mutum mai daraja wal am da wanda yake gama gari an gane ko mutane da waɗanda suke masu daraja da waɗanda suke gama gari na zamanto abin dariya a gunsu fa'ahadani ala Allah a fuha bi ma'atamada ma dumtu hillan bi hazal baladi wato sai mun alkawalin cewa kar na sake na faɗa ma wani an gane ko Allah a fuha kar na yi kar na faɗa bi ma'atamada wato game da abin da ya nufa ma dumtu hillan bi hazal baladi matukar ina sauki a wannan gari kar na sake na faɗa ma wani cewa ga abin da ya faru قال الحارث بن حمام الحارث دان حمام yake fada fa'ahatuhu mu'ahadata man la yata'awwalu sai nayi masa alƙawali alƙawalin wanda baya tawili game da warware alƙawalinsa a san wani yana son ya warware alƙawali sai ya zo da wani tawili nashi shine yace fa'ahatuhu sai nayi masa alƙawali mu'ahadata man la yata'awwalu irin alkawalin wanda baya tawili game da warware alkawalinsa wa wafaitu lahu kama wafassa maw'al na cika masa alkawali kamar yadda as-samaw'al ibn adiya wato ya cika ma imru'ul qais alkawali wanda shi samaw'al suna buga alkawali ba yahudi ne wanda yake ya ji larauci don haka yake da wake-wake waɗanda suke masu yawa daga cikin wake-wake na jahiliya to kasancewar shi al suna buga misali da shi a wajen cika alkawari sai su ce kun samawal wanda imrul qais lokacin da zai tafi ƙasar rum ya je ya nemo taimako domin ya yaƙi banu asad ya sha fansa a sababin kashe mahaifinsa da suka yi makammansa na yaƙi silke wajen ɗari da masun shi da takubban shi sai ya ba samau al'ibna adiya ajiya shi samau al'ibna adiya yana da dogon garu irin katanga da ake zagaye gari wanda ba yadda za a yi mutum ya iya hawa sai dai in buɗa masa ƙofar aka yi to a lokacin nan shi kuma alharis ibn abi shamir al-gassani sai ya ji labarin cewa imrul qais ya ba da makammansa na yaƙi ajiya a gun as-samau al-ibn adiya sai ya aika masa alharis ibn malik cewa ya je ya karɓo masa wannan ajiya da imrul qais ya bada to a lokacin da ya je sai ya tarar da ɗan Assamau al'ibn Adiya a wajen garu. Shi Assamau al'ibn Adiya da ya ji labarin wato Alharis ibn Malik zai zo da sunan ya karɓi wannan ajiya da aka ba shi sai maza sai ya rufe garin shi. To ɗan shi kuma yana waje. To shi Alharis ibn Malik da ya zo sai ya yi garkuwa da ɗan na Assamau al cewa in ma a ba shi waɗannan makamai na Imru'ul Qais ko ya kashe wannan yaro. saboda cika alkawari shi asamau alsi ya ki ba da wannan makamai da aka bashi ajiya aka kashe ɗan shi sai da imrul qais ya dawo sannan ya bashi wannan ajiyar da ya bashi to shine suke buga misali da shi a wajen cika alkawari shine anan yake cewa fa ahadtuhu muahadata man la yata'awwal na yi masa alkawali alkawalin da mutumin da baya tawili a wajen warware alkawalinsa wa wafaitu lahu kama wafas sama'al na cika masa alkawali kamar yadda sama'al as-sama'al ibn adiya ya cika ma imru'ul qais alkawalinsa nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك